tashi
samun jinsi to bismillah rahman rahim shafi na sha ɗaya kenan na to samun jinsi rabe-raben jinsi rabe-raben jinsi an faɗa su kulliyatu iri biyar ne akwai jinsi akwai nau'i akwai fasali akwai hasatu akwai al'arul amu to shi jinsin nan iri biyu ne ko iri uku ma ko da dai a nan ya kawo biyu wa huwa alaƙi sumaini jinsi ya kasu gida biyu ƙaribin ko ƙaribin wa ba'iri akwai wanda yake jinsi na kusa akwai jinsi na nesa faljinsul ƙarib jinsi na kusa huwa lazi ya kunu tamaman mushtarak bainal mahiyya wa baina jami'i musharakati shine wanda yake zamowa ƙarshen tarayya tsakanin haƙiƙar abu da kuma sauran wanda suka yi tarayya da shi ina misali a nan ba ɗauki haƙiƙar al'insan mutum to da sauran wanda suka yi tarayya da shi misali doki ya yi tarayya da mutum shanu sa yi tarayya da mutum giwa ta yi tarayya da mutum to a menene abin da suka yi tarayya na gaba ɗaya zamowa hayawa alhayawa shi yasa hayawa jinsi ne ƙaribi wanda ƙasa da shi ba wani jinsi sai dai a samu nau'i sai dai a samu nau'i amma ba wani jinsi ƙasa da shi akwai nau'o'i ƙasa da shi kamar al'insan nau'i ne alfaras nau'i ne albakar nau'i ne alfil nau'i ne alhimar duk wannan nau'o'i ne amma dai ba jinsi ba ne waljinsul ba'id jinsi na nesa kuwa wanda zai kunu tamamal mushtarak bainal mahiya wa bain ba'al musharakati shine wanda zai zamo cikar tarayya tsakanin hakikar abu da kuma wasu abu da suka yi tarayya da shi kal jauhari misali kamar kalmar jauhar jauhar da abin da yake jiki da abin da yake jiki a iya cewa jauhar ne fa innahu mushtarakun bainal mujarradat yayi tarayya ko an yi tarayya a cikin sa tsakanin abin da yake mujarradai wato abin da ma gaba daya baya bukata zuwa jikin da za a iya tabawa shine ma la taju ila almaddati abinda baya bukata zuwa jikin da za ta yi a ce an taba kal aqali kamar hankali wan nafsi ko rai inda falasifa gurin falasifawa wal haywana da kuma masu rai wannan ba ta ti da tsirrai duk wayannan jauhar ne wal jamada da abinda yake sandarar duk sun yi tarayya a cikin jauhar shi yasa jauhar jinsi ne ba'idi ولكنه ليس تمام المشترك إلا بين المجردات sai dai shi din nan ba wai shi ne cikar tarayyar ba in ba an ɗauki mujarradatu ba tunda in aka ɗauke mujarradatu aka yi ƙasa sai a ga akwai wata tarayyar ƙasa da mujarradatu yanzu kamar jismu jiki wanda za a iya gani kaga wannan ya haɗa da mere mutum jiki ne wanda za a iya gani doki jiki ne wanda za a iya gani hakanan ya hada da jukunan da su ba masu rai ba ne wato ta yadda mu muke ɗauka kamar misali bishiyoyi ko sauran tsirrai duk wayannan jukuna ne wanda ake gani ya hada ma da jukunan da ba sa karɓuwar da duwa kamar dutse ko ƙasa duk wannan jismu ne shi yasa jismu jinsi ne jinsi ne wanda yake ƙasa da jauha wanda shi kansa jismu ƙasa da shi akwai wa'yansu a jinasin kamar misali alhayawan ƙasa yake da jismu hakanan annabat ƙasa yake da jismu hakanan aljamat ƙasa yake da jismu ƙasa yake da jismu shi yasa wasu suke cewa shi jinsin hawa uku ne akwai can na ƙarshe shine kamar jauhar ɗin akwai na tsakiya shine kamar jismu sannan akwai na ƙasa na kusa kenan shine kamar hayawa kamar hayawan لأن تمام المشترك بين الهوانات والنبالات والجمادات هو الجسم domin cikar inda aka yi tarayya tsakanin masu rai da tsirrai da abin da suke gaba ɗaya su sandararru ne to shine jismu kalmar jismu waya kunu maratibu ba'da jinsi mutalifa ana samun martabobi bayan jinsi wanda yake sun bambanta min al-ba'idi daga jinsi ba'idi kal jismun nami kamar misali za a ce wato a shi jinsi ba'idi wato matsayi matsayi ne akwai matsalan jismun nami jikin da ke karɓar da ruwa wanda wannan ya haɗa da me ya haɗa da mai rai ya haɗa da tsirrai tsiri yana girma mai rai yana girma to wannan jismun nami kenan wal ab'ad akwai kuma jinsi ab'ad shine kalmar jismin mutlaq shine jikin wanda yake ya haɗa da mai girma da wanda baya karɓar girma ya haɗa da mai rai ya haɗa da tsirrai ya haɗa da kamar dutse wanda shi dutse baya karɓar girma ko ko ƙasa da kuma ab'adul ab'ad na nesa shine kamar jauhar wanda shi ya gama haɗawa gaba ɗaya ƙarƙashin jauhari akwai jinsi wanda jinsin nan ake ganin sa ab'ad shi ma jinsin ab'ad ƙarƙashinsa akwai wani jinsin shine jinsin da ake ganin sa ba'idi shi kuma jinsi ba'idi ƙarƙashinsa akwai wani jinsin shine kamar hayawanu hayawanu dai shine jinsi na kusa shine jinsi na kusa wanda ƙasa da shi ba wani jinsi jinsi wanda yake ab'ad ƙarƙashinsa za a samu jinsi hakanan jinsi ba'idi shi ma ƙarƙashinsa za a iya samun jinsi daban-daban amma jinsi wanda yake ƙaribi to ƙasa da shi ba wani jinsi sai dai a samu nau'i shi yasa ƙarƙashin hayawan ƙasa da hayawan ba jinsi sai dai nau'i kama a ce insanu kama a ce farasu kama a ce himaru kama a ce dajaju duk wannan nau'o'i ne wanda duk hayawan ya haɗa su shi kuma hayawanin akwai jinsi sama da shi shi ne a ce annani annani abu wanda yake karɓar da girma to ya haɗa da haiwa ya haɗa da nabatu sannan sama da namun jismin nami akwai wani jinsin shine aljismu gaba aljismul mudlak jiki a gaba ɗaya wanda ya haɗa da wanda yake girma ya haɗa da wanda baya girma sannan sama da shi akwai kuma jauhar jauhar wanda Uh, ya hada jikin da yake ma kowane irin nau'i ma na jiki ko abin da ta yi a ce za a iya kaiwa ga gano shi uh, ko da ba jiki ba ne yanzu kamar iska iska ta sarari kaga wadda take yawo misali oxygen ta yi inda ba tara ta aka yi aka bi wata hanya da za a daskarar da ita ba ai ba bane wanda yake a daskare ba bane wanda zaka ce ka taba oxygen yana tare da kai duk inda kake akwai oxygen amma dai ba za ta yi ka ce ai ba za ka taba shi ba za ka kama shi ba saboda ba jismi bane ba jiki ne mai karɓar wannan ba yau ba jismi bane mai karɓar wannan ko carbon carbon misali musamman sani oxidil carbon ya ake kiransa da carbon dioxide wato carbon na biyu ko oxide ɗin carbon na biyu ko to kaga shi ma ai ba karɓarsa ba iya taɓa shi haka ake ba ko da yake duk inda kake inda in kai numfashi za ka sheke shi in kai numfashi za ka fito da shi an san shi wanda kake sheƙa bai kai yawan wanda kake fito da shi ba ko a numfashin mutum nawa ne nisba ma'awiyya na wanda yake sheka nawa ne nisba ma'awiyya na wanda yake fito da shi kaga akwai shi amma dai ba a ce ka rike shi ba ba a ce ka taba shi ba amma dai akwai shi kaga ya zama kamar jauhari ne kenan ya zama kamar jauhari ne kenan to wannan kenan zai mu kwana akan me bahasul hujjati ko am anwa'ul mu'arrif anwa'ul mu'arrifi za a shiga nau'o'in mu'arrifi eh, sai mu sai mu sai mu tashi a nan a rana ita wa Allah ya ƙwarar mutu wadda ba iya ganin su da ido kamar wani su kuma ina da microscope su kuma ɗan kuma da su gaci Wa- wanda yake ba za a iya tabawa haka a ce an taba ko an kama ba duk yana cikin nau'in jauhari za mu iya sanya shi a nau'in abin da ake kira jauhari yawa amma wanda za ka iya cewa ka taba ko ka a gani haka eh, wato ka iya riskarsa ne da hawa su ɗin nan, ɗaya daga cikin gabobin nan guda biyar to shi wannan kaga ai a iya cewa jismu ne yawa a iya cewa jismu ne yawa na wanda musallan ba za a iya cewa ga ƙanshinsa ba ko ga irin yadda yake a hannu ko ga yadda yake a kunne wannan dole za mu sanya shi a nau'in jauhari Mm. To, akwai tambaya ne? to a, akwai mai tambaya cewa a iya yin kinaya da kalmar ibnu ko bintu a ba ana yin kinaya ne da kalmar ummu ko abu amma ba a yi da kalmar ibnu ko bintu shi da kalmar ibnu ko bintu wannan a, suna ne ba kinaya ba illa iyaka ana cewa suna ne wanda ya zama alami bil galabati ta fuskar rinjaye yawwa Ah, sai kuma tambaya ta biyu ma hakikatun nisba fit tartibi baina hawa baina ahwata ai abin da yake akwai shi kinaya da lakabi ai duk suna cikin alami sai dai shi ina jin mai tambayar abin da yake so ya ce suna suna ko suna suna shine kawai abin da ya nuna abin ambato ba tare da a ya fara da umu ko abu ba ba kuma ya nuna yabo ko zargi ba ita ko kinaya ita ce abin da yake duk suna wanda yake alamin da yake ya fara da abu ko ummu a laƙabi kuwa shine ma ash'ara bil madhi aw bil zanni abinda ya sa- ya sanar da laƙabi a wato yabo ko zargi kuma abinda yake akwai a koyaushe shi laƙabi yana zuwa a ƙarshe ne faɗin mai alfiya wa ahiranza in siwahu sahiba dole lakabi a zo a ƙarshe in ya zo tare da suna ko ya zo da kinaya amma tsakanin suna da kinaya a iya gabatar da kowanne a iya gabatar da kinaya sannan a faɗi suna ko kuma a faɗi suna sannan a faɗi kinaya ka iya cewa ja'ani muhammad abul hassani ko ja'ani abul hassani muhammadu amma in za ka kawo zainul abidin to dole zainul abidin nan wanda shi ah, lakabi ne ya zo a ƙarshe tunda shi lakabi ne Ah, ah, to an faɗa cewa farul wanda lakabi ne ba wan- am, suna ne suna ne alami ne wanda yake an ciro shi manƙuli alami ne manƙuli cewa ta yi a sa masa al'a iya cewa alfaralu a iya cewa faralu fa zikiru za karfarule wal haris wan nu'mani fa zikiru za wa hasbu siyani to zaidu alami wanda yake ba manƙuli ba a iya sa masa al'a ba a sa wa alamin da yake ba manƙuli al ba sai dai iyaka wanda aka ji tun asali larabawa suna sa masa Eh, matuƙa alami ya zamo ba manƙuli ba to ba a sa masa al sai dai ya zamo an ji larabawa suna sa masa ko kuma ana ganin kamar asalinsa manƙuli ɗin ne kamar yanzu watan da muke ciki al-muharram kaga larabawa da suke amfani da shi da al ne duk a watanni ba wanda ake sa wa al in ba muharram ba duk sauran ba a sa musu al sai dai wanda yake murafi to murafi ilayin yakan zo da alkamar rabi'u al'awwal amma rabi'u ba a cewa an rabi'u sai dai a ce rabi'u al'awwal ko kuma rabi'u asani ko jumada al'ula ko jumada asaniya rajab ba a sa masa al sha'aban haka ramaran haka shawwal haka zu daman ba a karba al sai dai wanda aka rafa abinda aka rafa zu din gare shi ake sawa al zulqida ko zulhijja amma shi muharram shi kadai a watannin nan shi da al ake amfani da shi al muharram al muharram ba a cewa muharram ba tare da al ba ko a to wannan kenan dai a takaice Allah ya ba mu ganewa Allah ya ba mu fahimta Allah ya saka wa masu littattafan Allah ya saka wa malaman mu a mu karanta fatiha daya da salatul fatihu